أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعض خلق من بعض خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا أنا تصرفون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magarab jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a tara ga wata na zulqada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyar dubu biyu da ishirin da hudu. a darasinmu na ƙarshe muna cikin ƙarshen surata sad in za mu tashi farkon surata zumar insha Allah kayan nan tambayoyi da suka biyo baya ko aka bani su yanzu a takaice akwai tambaya ta farko ta darasi da muka yi na riyadu salihi mun yi bayanin magana ta kaddara wanda ɗaya cikin sahabbai yake cewa a gaya ma wa'annan wanda suke da'awar cewa babu kadara cewa a gaya musu delivery min humur awon mini ni ba ni ba su su ba ni ba su ba ni mana ni da su kuma babu alaka kuma ya ba su labari inda za su ciyar da girman dutse na zinariya allah ba zai karba ba har sai sun yi imani da kadara nan ma'ana girman ne a cikin rukunin imani girman da nan ne yawa a sauran rukunin imani ba wanda yake da wahala hatta wajen jimrewa ko zama da shi kamar imani da kadara tun zai yarda da Allah da mala'iku da littattafai da annabawa da kiyama duk wannan magana wani kadara yana gitarwa sai ka ji mutum ya shiga matsala wani ya kare ta wani jaji dai abinda dai bi dace mutu za ka yayi a sheshe sa cewa ta a cikin rukunin aka ce imani da kadara malamai maka suka ita kanta imani da kadara tana da rukunai guda hudu dole a same ka da su in kana so imaninka da kadara ya zama imani da kwarai a samu rukuni guda hudu tare da kai dole ka yadda abu da farko al'ilim ka san mai al'ilim ka yi imani inna labi kulle shi na alim ka yarda ba koma ne ne Allah ya san da kun ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun lauka na kaifa ya kunu yau ka zama haka ce aƙidarka Allah ya san abin da aka yi da wanda ake yi da wanda ma ba a yi ba abin in ya zuwa an yaje wa kanin Allah su kunu dole ka masa imani da al'ilm Allah ya musani a kan komi abu na biyu alkitaba ka yi imani Allah ka saba kundi shi wa kundi shi a sinan fi imam mubi na ce kundi shi a sinan fi imam mubi ko ma mai yana kashi ya rubuta a wannan littayi na ma'ana na kadara annabi ban labarin ce sallar salama lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta alƙalami an ta shi ne farkon halittu cikin halittun Allah abinda ta fata alƙalami ya ce rubuta ce Allah mai zai rubuta Allah ta ce rubuta duk abinda zai wa kan har tashi kiyama komi ya rubuta ba abinda ya saura kenan ka yarda Allah ya san komi kuma abin a rubuce duk abin da ya wa kana abin haka Allah ya burgura ya tsara kuma an rubuta haka ne zuba dole ka yarda da haka kuma ka yarda da cewa Allah yana da irada duk abin da ga yawa kana haka ne Allah so cikin hikimar shi amma ta sha'awar da insha Allah rabbul alamin abin da kai ma zaka san ka zo kai kaza a abin da Allah ya so shi zai wakana tabbas wannan ya magana cewa hatta zukatan iyan iyan adam annabi ce suna tsakanin yatsa biyu daga cikin yatsa na ar-rahman yana juya su yadda ya so yadda ake juya zuciya guda haka Allah ke kontrolan kowa ba wani abu da wani zai Allah da shi ba so da ka yarda da haka ka yarda da haka nan sai alkhalq ka san da cewa in bi kaga yawa kana haka Allah ya halitta Allah kadai ma ya halitta abin kin yasa abin ya wakana shi alkhalq malaka wa khalaqa kulli shay faqaddarahu taqdira wa khalaqa kulli shay Allah ya halitta komai faqaddarahu taqdira kuma kadar abin yadda yake so haka abin ya wakana yadda ya kaddirwa haka abin zai wakana Allah khaliqu kulli shay huwa ala kulli shay wakil kuma Allah shi ne mahalicin komai kuma shi ne wakilin kayan shi kenan wannan kudin guda hudu dole ka yi imani da su al-ilm wal kitaba wal irada wal khalq sun rukunin kadara dole a same ka da su ka san da Allah ya ilimi kan ku Allah ya rubuta ku Allah ya nuna bar haka Allah ya so kuma Allah shine mahalicin ku kuma shine rukunin imani da kadara sama da shi sai cewa hukuncin matar aure da ta yi zina da yaro wanda bai balaga ba to Allah kiyaye zuwa ce abin yau kana ba zai kana ba ba abin da yau kana to shi a takaice yanka ce hukuncin a shari'a ita ce take da haddi na kisa yaro bai da haddin kisa illa kudin ta'azir amma da dalil a sa shi hanya kurum wani shi ne kada shari'a bai da wani hukunci shi yawa sai hukuncin yin tawassali da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ma asala tawassali shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahi girman daraja wajen kowa kuma mu matsayin na musulmi da muka ce la ilaha illa muhammadur rasulullah Muhammad manzo Allah ne muna mutaba'a abinda annabi ya koya shi zamu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu ba a tawassuli da komai sai Allah ba a nema wajen kowa ba a dogara da kowa sai abinda ya da Allah kuma ya karantar da mu ana tawassuli da aiki na gari wani haka ya karantar da mu amma cewa wani dan wani har ma cewa cikin ana tausali mara tausali ya halitta cewa kada tausali da san annabi san annabi ana tausali da shi ibada ce ana tausali da san annabi amma an ba haka babu abin da ya zo kina abin da ya zo ba shara shi da yake ci kana tausali da sunan Allah siffofin Allah da aiki na gari haka san annabi kana aiki da su kuma shi haka annabi karantar da musulun sarfa shi kenan sai akwai ɗan uwa ana tare da shi alama ya tafi ƙasar tunis ya can za a mai aiki kuma aikin aikin alama haɗari ne ya bukata ta cikin addu'a sa cikin addu'o'in musu allah ba shi lahiya allah sa a dace da aikin da ya yi duka cikin addu'o'in musa shi ko da mun kare karatu ko cikin addu'o'in musa ya da iya tunis iya bukata addu'a allah ba shi lahiya kuma allah sa a dace da abin da ya ke shi to mutum iya da janaba sai ya yi na kaca sai ya yi tsalla wajen gaugawa tsalla ka yi a rola ma yi tsalla yan wata kaici da janaba ba a rola a yi tsalla abinda ke suna da janaba ana a rola don a yi burci malamin da kiran da giwa a rola mai giwa a rola suna kiran a rola cewa da tusa ba ta karyata idan ka tusa mata karya ita suna ta dauna abu bai karya da kurin sai ka yi sai ka sake rarrafa janaba a mai janaba amma ita ba a sallah ana arwalla a kwanta ana arwalla a ci abinci da janaba amma arwalla ta janaba ba a sallah ta ko ka yi sallah ta ba abu ɗaya ne inda hada darura cewa lokaci zai huta ka yi taimama ka yi sallah da janaba taimama ake a sallah ba arwalla ba kana iya tayi mata yi to amma shi kan shirin wannan makara sallah saboda sallar jami'i ka makara ka tashi daga samun jami'i baka yin tayammum dole ka yi wanka abinda ka samu ka samu kwana shine magana kwana sai wani kita tsakanin annabta da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ne da sama ko shekara nawa ce da annabi ya ce annabi ya ce kita ga mai mai kita ta tawhid nubiya bi iqra wa ursul mudassir an wa annabi ya zama annabi da iqra ya zama manzo da mudassir ya ya mudassir kun fa anzir amma annabi daraja guda da wannan bayanin babarwa abu ne raba ɗaya biyu ne kurin amma ce tsakanin annabi da manzo da don gira ce kurin da mutane a kan ta bakan kawala kurin annabi annabi da kuma manzo Allah ne kurin shi ne kurin abin da ke gaban ka kurin kai imani shi kurin sallallahu alaihi wasallam suratul zumar بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ثم من في سورة الزمر wannan sura ta yi magana sunan su ya ɗauki wani abu da zai wakana za mu ga a gaba suka da zina ta ƙau ila da jannatu zumara suka da zina kafaru ila jahannam zumara suka da shi na magana za a yi tawaga iri biyu akwai tawaga za ta zo gidan aljanna ta mutanen kwarai masu tsoron Allah su masu tsoron Allah za su zo zumara gurup-gurup jama'a jama'a domin jama'a akwai wanda yawan sallah ne akwai wani azumi ne wani mujahidi ne wani shahada haka kowa mutane a ta masu tsoron Allah mutane hawa-hawa ne kategori-kategori haka za su ta yi aljanna za a yi gurup-gurup jama'a-jama'a haka za su zo shiga gidan aljanna kowane layi da nasu na ta sama cikin aljanna ne su ma yan wuta haka za a ita su akwai ta kafare gangariya akwai ta munafukai akwai ta mazinata akwai ta iri da makarata barayi duka duka su kowa ta su ma tawaga tawaga ta tawaga barayi daban ta mazinata daban ta yan giya daban ta yan mota daban ta kafare daban gangariya da munafukai haka za a su ma gurguru jama'a jama'a shi ne sunan suratun to amma sura ta fara da tanzilul kitab min Allahi al-aziz al-hakim nasu a karantar da kai wannan abin da ke gabanka al-kitab na ma'ana al-qur'ani sabakar da al-qur'ani ya sabko ne daga Allah min Allah kuma al-aziz wanda yake buwaye mai mana ma abin da gagara Allah kuma alhakim wanda yake da guni aka ce guni na gwana ne yake ba shi ne masarfin wannan tattali da ke gaban ka alkur'ani kenan Allah mabuwayi mai hikima ya Allah ce gaba inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillah فاعبد الله مخلصا له الدين
الله يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب الله يقول موني مكا سبكر ما دولنا لتاينا القرآن بالحق لتاينا da gaskiya ya zo kuma gaskiya ce a cikin shi da abin da yake cikin shi hakikanin gaskiya ke babu kolokolo ba shakka kan shi abinda ake nema babban kiran dukkan annabawan Allah aka fara da shi fa'abudillah ka bauta ta mu Allah ɗan uwa zai yi mutum ya bauta ma ya bauta wani abu daban amma da aka ce fa'abudillah ya ce mukhlisan lahu din sai da Allah ce la ilaha illallah la ilaha illallah babu abin bauta ya kore gaba daya ta kuma a tabbatar da wannan bautar ga Allah kadai kinnan ka bauta ta mu Allah kuma mukhlisan lahu din wannan ibada ka tsarkake addinin ga Allah kadai mukhlisan lahu addin ka tsarkake addinin gaba daya tun ta gariya ka gama Allah da kowa annabi sallallahu alaihi ke cewa Allah subhanahu wataala yana cewa an agana shirka bi shirka faman amila amalan ashraka fihi man ghairi taraktuhu shirka mazala ke ce Allah subhanahu wataala yana cewa ni ne mahi wadatuwa da duk wani abokin tarayya Allah ya kowa mishi bukatar tarayya da haka ce duk aikin da kai duk aikin da kai sai ka gama wani dani to gaba da Allah ce wani aikin ba shi ba shi Allah bai bukata shi kai je can wanda kai gama da Allah kai shi nake baka amma Allah bai bukata wani aikin wancan da gama Allah da shi kai je ka nema wajen shi shi ma shi Allah wani aikin gaba da Allah bai bukata shi duka duk aikin da gama Allah da wani dan ya baka dan ya beka dan kaza dan kaza to wannan aikin gaba da kai Allah da ya bukata shi can kai da wancan wanda kai gama shi Allah Allah ya Allah ya wadaka da man ya fushi da mu an ce babu bin Allah ke fushi da shi shirka da Allah babu lahin da Allah ke fushi da shi irin gama shi da wani yace dan haka kenan fa abudillah ka bauta ta mu Allah mukhlishan lahu din ka tsaraki addinin da Allah shi kadai ala ala lillahi dinul خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار na'am tun da mun ci umarnin Allah da ya ba manzon shi na ya bauta ta mun Allah ya tsarkake addinin shi ga Allah shi kadai wace ala nan kalma ce ta ka hafi tambayi ne a halkar da kai kan wanda yake suna kiranta a shurara amma sar kalmar ala ala a larabci me ma'anar ta a Hausa a Hausa ka ji an zama ya ce he he wajen abu a ce ya ce he wata da ya shi ya ba da hankalin shi he he kowa haka zai mun yi anan muka da suke yana wani abu ta hey kenan za a yi wani abu to kenan kalma ce ta za a ga mata magana mai muhimmanci sai a ji hankalinka ala da nake ana neman kawo hankalinka za a ga maka wani mai muhimmanci kai huce ka labaru ka su huce ka bayan kalmar ala na jan hankali lillahi dinul khalis su babban magana kenan cewa Allah shi kadai yake da addini kin addini takacce ya kaɗe ta ga Allah subhanahu ta'ala shine mai haƙƙi ka gama shi da kowa kuma cewa Allah matsayin Allah na cancantar addinin khalis Allah cancanta yayi ba zaɓi san ka bane ba na ga dama na bukata eh ra'ayi na ne ɗan garinmu ne ya kamata a Allah haƙƙin tauhidi gare shi iya da haƙƙin tauhidi dan duk wanda ya gudu tauhidi to butuli ne ga Allah saboda Allah subhanahu wataala babu wani abu da yayi kai da ake kira a kada ta Allah da ibada babu wani abu naka ciki da waje ƙasa da sama wanda kake cin moriya kake da shi babu abu daya wanda Allah ya tarayya da mu da yin shi uwar kama da uban ga ganin suka kura ba su da hannu kan yinka aiki ne Allah ya ba su ba ga lada ya yi ajiyar ka a cikinsu babu wanda ya tarayya da Allah wajen yin wani abu naka haka na Allah shi kaɗai ne ba wani kun suke tarayya da shi akan kuma sai ka karanci kima Allah wajen yin naka za ka san da haka da haka Allah haƙƙi gare shi na a kaɗai ta shi ka gama shi da kowa ya ce wallazina takadu min dunihi awliya eh kana labarin ako duk da haka a gaya maka wai su ma wa'ancan kin ban suka kama wani abun bauta ba Allah ba ga wautarsu wai ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa wai su suna itizar kenan sun san da Allah da girman Allah sun san Allah shine gaba da komai shi ne mahallici shi ne mai komi dole matsankali amma wai suna bautar waɗannan ababe ne don su ba sa iya kusantar Allah kai tsaye sai sun fita wannan tsamin intermediarkin waɗannan gumaka ne suka ce aljannu ne mala'iku ne suna ga sai a mata ƙasan wannan za a samu kusantar Allah subhanahu wata'ala wannan shine wato su a wajen su a ba iya bauta Allah kai tsaye da kuma yau shi ne aqidar yahudawa da masu bautar isa masu bautar uzair duka suna ga cewa bawa bai yi kusantar Allah kai tsaye ya bi ta hanyar wa'annan da yahudawa ne da saru za ka samu ta hanyar wasu musulmi masu na musulmi za ka ga baka iya bauta ma Allah kai tsaye sai ka bi ta hanyar wa'annan wanda suka ɗauka waliyai ko shehunai to kan za ka samu kusantar Allah Yaka ce abin kamar ka tsanya wallahi ina jin a wani babban malaman Najeriya iya ba da irin wannan misali da wai baban gida lokacin baban gida ke magana wai da ka iya zuwa har baban gida kai da ka shiga ai ka mata wajen wani gardafa da wani ta kwanke ka to ka da sun ba hauka ba shi baban gida ta abu da ke kowa an kawo da makari baban gida sani sun za ka kashe ya sani alhari ka ka ya sani ka gama shi da allah ya wani zama sabi ala ba haka suke ba annabi ga Allah misali da mutum adam wa misali da kawo da wawaye wai misali da kawo shi gwan shi gwan misali ko da baban gida wani Allah shi da shaita shirmin ba wa Allah haka Allah bai bukatar tsari ka bi kai tsaye kurin kai tsaye Allah bai bukatar tsari na kowa ko mala'ika ko annabi ba wanda ke bukata ya kamta wurin shi sama sa Allah ba ba haka duk abin da halakar tun abin da ya halaka da mutane na farko ma wannan mas'ala ce ta cewa bawa bai sun Allah kai tsaye suka samu ta wannan hanya waɗannan kuma da mutanen an ta asali bayan Allah yana tabbas inda muke kiwon wasu wasu malamai na man abar haɗa kansu su ma wancan wasu ne bayan Allah yana kwarai wanda tarihi ya san da su shirya musu shirya ne ta hanyar farko saboda su birnin a tuna su yasa aka goma kansu ka amince su ya biyo ta baya abu ya zama jiki kuma a da kakannin ku suka samu matsalar ruwa waɗannan suke kira su samu ruwa a wajen Allah haka ta biyo su ba ta su ma zama haka ne aka biyo ta hanyar wace ya fita wai wani wani kiran wani wani kaza dole abu shi ne Allah bai bukata gama shi da kowa hatta da Quraysh suna bautar goma kan wannan da tana ga wai su suke da tsayin da suke bauta Allah kai sai ta hanyar waɗannan gumaka dan har a yau da yawa masu bauta wani Allah suna ga wannan abu tsari ne amma kowa san Allah shi ɗaya ne kuma ba wani kamar shi wannan bai zai mata ta ta mu shiga maka mu suka ta ta su labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa shaka mulaka umma umma malak ya Allah sai ka kiran ka Allah baka abokin tarayya sai abokin tarayya da shi da kai shi da abin da malaka ka kama da kai shi Allah kajiwa illa shaka mulaka umma malaka Allah baka abokin tarayya sai abokin tarayya da kai daga shi har wanda ya mallaka kai naka ne Allah kenan kaga shirme ne to wannan haka aqida take in Allah yake korewa Allah ba a gama shi kowa ko ta wasa ko aljani ko ruwani in wani anan daga mamaki anan duk wanda yake musulmi ne balle ya karatu shekara 30 baya 40 baya malami zai baka wurdi da sunan a ce ruhani ne wannan ruhani ne kenan wace wani mummunin aljani ne a baka suka da kira sunan shi ya rauka ya ilu a baka wulji kana kira ya rauka ya ilu ya damda ya ilu ya haɗaka ya ilu kowa ka zai malamin zai ce sunan aljini ruhani ta umar ka kira malaka jibril nuka israfil ka kawuta a tauhidi ba wani mun aljini ba wani aljini ne a kira jibril ka kawuta ka kira annabin allah ka kawuta ba kira kowa sai allah shin tauhidi allah kuma ba sa allah bai sa'a لم يكن له ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له هكذا هكذا ولم يكن له كفوا احد ما كفي دول من الله لا مثل له قوه لا تكبت بشيء وسب البصير ba wani abu da Allah ya tare da kowa ko mai Allah shi kai da kurin da haka nan ba a kiran kowa ba a dogara da kowa kai tsaye kurin Allah ke bauta ma Allah kuma shine aikin annabawa su kusantar da bayi zuwa ga Allah kenan to wannan shine hadarin kenan tsayani to kakai da wanda kai ka ta hanyar wani Allah bai bukata tsayani yace su mata suna cewa ai mana abudu illa yuqarribuna ila Allah zulfa a wannan da muke bauta ma muna bauta musu ne dan su kai kusanta mu zuwa ga Allah haka ce hujjar su wancan ma na farko to dai inna Allah yakum bainahum fi ma hum fi yakhtalifun to dai wannan rigima ce bata kariya haka da zuwa Allah ce wannan Allah ne ke na abu da rigima ta bautar wannan Allah ta tsani haka za a yi ta yi Allah ce Allah zai hukunci tsakanin masu ganin ana iya bin ta wani ko tare da kan wani yin mata har kiyama Allah kaɗai zai hukunci tsakaninsu cikin wannan saɓani da suke yi tsakanin masu imani na ƙwarai da waɗanda suke shirka da Allah kuma inna la la ya jama'a gazibun kafa Allah bai shirya mutumin da mutumin da makareci ka ki kirkira ka dangana ma Allah ka dangana ma Allah tsani abokin tarayya aljanna bai shirya shi zuwa ga shirya dan nan gamne to dan gamne da ma ya san gaskiya tsaya ya shirya ƙarya ne mai ƙarya duka ya mutum da gamkinta abinda babu shi kira ka hudu أنون الله بيشد الشيء كنت الله كان شيء الله تجبا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار cewa Allah lamin zo lamin ladar kullum kuma da ake ranka ake kore Allah ga mara daya sauransu wansu ce mala'iku ɗiyan Allah ne wansu ce uzair dan Allah wansu ce Isa dan Allah duk wani abu da ake ma Allah Allah ce babu babu Allah ya kore wai Allah ce law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma sha shi Allah inda ya so inda ya so bari hana shi Allah inda ya so ya kida he zaɓi wanda yake cikin halittun shi da abin da yake so shi ko ta halitta tuwa da ana ne inda Allah so to bi so ba bi nuha ba kuma ya yi ƙarin haka
ya haika gajiya ce neman da gajiyayye ne mai neman agaji ke neman da Allah bai so haka bai ce amma inda ya so sai da abu wanda ke cikin bayan shi wani ɗana ne to Allah bai so ma haka ba bai haka ba ya ma hana ya kore ya ce don haka subhana Allah ya tsarkaka wani Allah ya wuce girma haka girma Allah ya wuce haka zai dauki wani matsayin da babu da ya hawa ba kun bai dauki wani maɗa ba mata kasar labin waladin kafin hasi ce ayi mu ce ba Allah ya yi a ya ɗauki isa ne har sai ba da mu mu ce ba Allah ya yi sha muka yi ya riki isa ne matsayin Allah ya baki matsayi ne na ɗana duk dishe gece Allah bai da ba mata kasar labin waladin kan ta kasar rahman walada ita kike da ke magana Allah bai Allah ta fa mu bi aihon ba ya kore kuma bai dauki ko madanda ba kowa ya ba wajen Allah haka Allah ya ce wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda haka da ba sun ce Allah ne rama ya dauki na matsayin da yace kun zo da magana mummuna تكاد السماء تفطرن منه وتشق الارض وتخر الجبال حتى ان ادرى من وردا Allah ya kai sama ta tsaki dutse rushe ƙasa ta tsaki da'awar cewa Allah ya ɗauki matsayin da Allah bai ɗauki kowa kowa ba wani ya ce ɗin kullum man fi sama sadaki illa ta rahman abda da aka mu hadda hadda Allah ce kowa ne ne ya zo Allah ko ya bawa kowa ya bawa yake da Allah ba wanda Allah Allah bai da bai da bai da wa kowa ya bawa yake da Allah don haka Allah ya ce kina subhana Allah ya tsarkaka kin ya huci girman dokar mutane kuma huwa Allahu al-wahid al shine Allah Allahu al-wahid wanda makadaci bai da taska bai da aboki shi kadai kuma al-qahhar mai rijaye mai abin da su Allah kenan al-wahid al-qahhar خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
na'am Allah kenan yanzu na ga dama matsayin Allah ta ga ma wani wani Allah waye kafin daga matsayin Allah ba shi Allah da ake kira a kada ta ibada ka ga shi da kowa khalaqa samawati wal ardh shine mahallicin samai da kasai ko akwai wani wanda shi akwai wani babu shine mahallicin samai da kasai kuma ya yi su bil haq dan manuwa haka yi su ba da ba ya su dan manuwa shine a kawo ku a ba ku doka ya baje hukunci a saman ƙasa ya ce Allah kuma shi ne yi kawiru laila ala nahar wa kawiru nahara ala laila ɗan wannan ita mai nista a takawiyya ta wannan malamai ke cewa iya baka alama siffa yadda dare da rana ke zauwa mi a takawi ana kan wajen misali wajen rawani inda yake lullaba kai haka ake ba to nan kiran system kin dare da rana haka suke duniya ba haske duhu haka ake duniya ba haske iya tahiya duhu ya zo haka suke ma duniya haske da duhu duniya haka suke duhu nan nan haske haka ake wannan aikin Allah ne shi sai a yi dare a yi rana aikin Allah ne babu wani mai tsada inda fitar da wanda ake yi Allah ya tsare shi shi ya sarar da ya wata kuma shi da wani tsarin kuma shi na rayuwar a yi dare a yi rana yi kawiru lailalar nahar iya lullube dare a kan rana ya kawiru nahar da kuma ta ranar tana lullube dare ita ma haka su tarfin dare da rana kenan wasu harar shamsu wani kama Allah shi nan ya tasir ya ba ka wani abu don ka ci riba shi Allah ya yi rana da wata mu muke amfana da su wannan kwana wannan wata wannan kaza da ni'ima yan uwa cewa lalle ya tafi ilimi dan adam ilimi ya karama san Allah to na cewa mai sallah mai mai ba da ulama a cikin ulama ba sai yana duk masana wanda san abin Allah da Allah cikin girman Allah cewa yan uwa abu ne hakika rayuwa da muke a wannan duniya rana ce sababin tabbatin rayuwa ko da baga rana inda ke ba rana na tana tasiri kan rayuwa duk inda kuke sama ƙasa haka Allah sauƙi ta duk inda kuke suna kaddara ta misali inda a ce aiki na adam ne za a yi kufir inda ta adam ya ci ake sai wuta ko a gidan wuta suka ce inda rana tana samun kufir a yi sai a cire ta suke ciyar ciyar me ciyar ta tun yake shagon daya ba shagon daya ba suka ce wallahi a duniya ba abin da zai rayuwa duk sama kasa gaba ɗaya duniya inda ake rana ranar kufir a cire rana a mata cire wasan ciyar a cire a komo to yadda a komo wani za a kuma wani sai da wasu ina da aiki turki da ake tagarin ku ta'awa ta ku taunar magudu wanda sun ce kaɗan bai wa rayuwa ba ta yi wa haita kai ka abu da kun kaɗan kan ka gada kun da kana rayuwa ba ka san bai ake kada rayuwa ya fara Allah shi sani Allah shi san irin ni'imomi da ya sa kuma ka san kimar Allah subhanahu wata'ala dan adam yau duk cikin da kai an ga duniya kaza duniya duniya kaza duka ji duk da ganin gaba daya babu wuri da Allah ya wurin tsara rayuwa irin nan babu kashi oxygen da abinci da komai da shirya babu duk da kaje kun labari ne wasu kuma Allah kim kasa Allah kim ne Allah da ya mu da maraya nan ka tambaye masu ilimi su ga maka tsarin da Allah ya wa duniya kushi zama ta ba na ta kushi ta ba wani kushi zama ba wani abu da lalle duniya na ta aiwa na ana matsala zai misali ya fuɗi ya ku kuɗi ragewa yawan kushi zama da ake ta wani hijabi ne Allah ma duniya tsakanin da rana suna ce tsakanin shi da duniyan mu haɗin shi kudin wajen kilo goma sha biyar ne ten kilo ne kudin tsakanin fafi tsakanin shi da duniyan mu wannan yawa kushi ne iri iri rana ta bugo ta zo nan ta koma kaza ta zo nan ta rage kaza kai ta gare mu sai ta bi hanya ta kwanta kaza ina kadan daga mamlaka bala'i ana zafi rana hanya Allah mata kafin cikin abu Allah wata tsari a kan wannan kan zo kanmu an ci kilo wata kilo goma sai ba wadan wadan abu wani hawa in ya zo nan sai ta koma kasa ya zo nan hanya hanya ka ta kawo ga duniyar mu musamman da kadan da ne rayuwa haka Allah tsara daidai mu rayu amma da za mu dai wuta ina ba Allah kaga Allah nan Allah shi shirya mana haka ya san anan yin gama rayu kamar tsari yanzu za ta je amfana mu daidai bukatar mu mu a takaice dai Allah shi ne da sauƙi rana da wata ya ce kullum kowanne ranar da wata ya jiri da ajiyar musamman iya tafiya a inda Allah tsara shi ina da ofiskin shi ko falake shi har zuwa wani ajiyar musamman da wani Allah ya ambata lokacin amma a wani shi ya mai lokaci ala jan hankali ga mutane mai wannan aikin huwa al'azizul gaffa shi ne mabuwayi kuma gafara ga bayan shi Allah gafarta mana amin ci gaba خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون
Allah khalaqakum min nafsin wahida ku je wannan mutane kai da gima haka da cewa ina insan aka shi da haka da cewa ina insan aka san shi da dala da halitta da babu halitta mai rigima a cikin do wani rigima kamar mutum rigima da jayayya Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahida duk duniya wani gaba daya da wanda aka yi ta ba shi kar dubu nawa to suke a rayuwar miliyan nawa duka wannan Allah ya yi su nafsin daga rai guda wannan kai aya ta Allah kudura ce ta rai ɗaya ne dubu ne duniya gaba ɗaya a yau kaɗai miliyar wadda tara miliyar kwaro wannan da shiga dubu nawa ana yi duk wannan rai ɗaya ne na adam wannan kaɗai aya ce da mai ya ce sun makhala sun maji alamin haza wajen hakan halaka ta wa Allah ya halicewa wannan ran guda ne halitta daga jikin shi Allah ya halice matar shi Allah haka ya so tsara kuma sai meda kuma tsakanin mace da miji wannan haka Allah ya so da ya guda mu duniya Allah abin da ya so ke ya yi adam ba uwa ba uwa ya yi hawa daga cikin adam yana jiya kuma sai isa daga cikin maryam kadai ke ba abin da Allah bai iyawa amma haka ne tsara a tsakanin da miji kuma ba dan ina abin da kan kanci baiwa sai an gama za a samu a haka ne Allah tsarin da Allah tsara yace wa anzala lakum min al-an'am thamaniyat azwaj cikin neman Allah da ya muku shine halitta shi anzala mana ya halitta muku waɗannan dabbobi guda takwas ma'aurata muna da bin sanin muna bakar sanin gashi dai muna bakin haka muna zane a raƙun ma biyu mace da miji saniya mace da miji rago mace da miji tumkiya akuya mace da miji haka tumkiya mace da miji duk wannan dabbobi na nema mai gana wannan dabbobi na nema da muke ce mu wore donon a fa dabbobi da su da masu yawa sun yi ma sama kaza ma namu yawa amma nan dabbobin da mu aka ba mu su dan mu amfani da su mu ci mu sha mu hawo mu biya bukatun mu dabbobin nima kenan to dabbobin nima Allah nimar Allah shi ya halitta wannan dabbobi da dan mu ci mu kuskura yace kuma Allah dai ya khaluqu fi butun ummahatikum khalqan min ba'd Allah yanda ya halicce ku a cikin ma'aiko ni bayan cikin suratul mu'minun yanda Allah matakin ba haka kurun ba kudin kudin higa mutum kudin a cikin ba baka a a tankin ma wata cikin Allah wata kudure shi dugun mani wani halitta jini tsoka kashi ta ku alilibe ku haka Allah mataki mataki wanda kowanne akwai kudura ta Allah girman Allah ka sanar wannan na ku bayan mani suna ce hikimar Allah irin irin hikimar Allah tana bayyana da dukkan ilmin kan wannan abun irin halittu a wannan jinin da ake tare farko irin halittu sai lulkin da Allah ya fi ba wani gana miliyan ba miliyan ba ba magana miliyan halittu ne masu yawan gaske amma abin gwaninta da abin da ka hana adam har zaki ta yake iya mautewa abin nan duk wannan yawan halittun kowace Allah ya yi halitta kaza don kaza tun a lokacin nan ko da dalil da na baki da na hanci da na kunne da na gashi da na waye da na tumbi da na koda da na hanci kowane su min da na yi ba abu da ba kuma cikin katari a abu ne a tsare kowane su min ko ta tabbata kaba cikin cikin wallahi wani wani ana wai abin da yake gani ya ga tabbatar da Allah gani abin a ce muku sun shiga laboratorin tsarin an yi an zama ana sirrikin irin abin da yake ciki sai amma ma yake zaka dauko sirrin ka gama shi da wani wuri ta sawa zai karshe ko ya koma nan da ba suka da irin su abin da ke da dino suka yi duk wani ko da abu halitta ya lakace din zaka zuta ko da ka dauko wani abu sai ka kace ka gama ki ba ba ku ganin kowa sai kun ga ya tasu ya koma ya koma ya tsaya wurin da shi wani ido suka sa tana dibin abin da yake wakana al'ada akwai ilimi kwarai yake mara Allah amma almuhimmi dai Allah ce shine yin halitta bayan halitta a wannan wuri duhu uku an ce da duhun ma'aiwa da wannan abin wannan aka ce wannan rigar take rigar adam ka ta kana a aiwa ka wannan rigar hoto ake yanka ta kamar da rigar kace aka kamar ake aiwa kake fitowa cikin ta bayan maiwa can sai dun ke dun wannan rigar rigar take libe ka da dun maiwa da cikin waka a dun uku Allah ya wani tsara in wajen tsari haka duk wani bayanin Allah ya ya ce zalikumullahu rabbukum me wannan aiki da aka kai shine mu Allah shine Allah eh shine Allah kuma da muku shi ne kuma da cikin ubangiji kuma nafsi shi ne Allah ta ƙarfi bayanin sai ke ta lahul mulk Allah ya mulki shi ke cikakken mulki lahul mulk ya ce kuma la ilaha illa hu ba ku kun bauta da gaskiya sai shi ya ce fa anna tusrafu ya ce ta yaya ake kawo da kuma Allah ta yaya ake shiga da Allah a gaban ka da wani Allah ne wani mulki mai wani iko a da kai kamar
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Allah ce in takfuru inda za ku butulce dole fa alam yana ce ka wuce butulci kin ya kin mishin godiya in takfuru inda za ku butulce mu Allah gaba daya no Allah ka ce takfuru antum fil jami'a ko da duniya gaba da ka butulce mu Allah gaba daya fa Allah da gidun hamid Allah mawdaci ne kuma Allah shi nan ta aibe shi ko ka ka ka butulce to Allah ce in takfuru in kuka butulce mu Allah kusan ce fa inna Allah ganiyyu ankum Allah bai bukatar kun yi kan ku kawa Allah bai bukatar komai a wajen muka bitirce mishi kuma Allah ya ce ilarar duk ya ce walar da ba ta kufa Allah bai yarda ba ga bawon shi ka wuce ha kuke amma Allah bai da shi ba bai yarda da ka wuce bai yarda da shi ba amma wani ta shukuru yarda da ku in kuka gode ma Allah kuma shi ne bin dokoki abin da yake so shi kuma yanzu da kuma Allah zai zo kenan ka yi kanka kawa ka kawurce kanka kawa Allah bai bukata kuri a wuta shi wani hadisun musu da ranar sai musu da da manzana ke cewa Allah bai musu Allah bai gani baya yana cewa lau an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi wahid minkum ma za zalika fi mulki shay'a bisa lau an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kan ala akad almujrim hada minkum ma an zalika mimma indi shi ko fi mulki sha Allah ya ce sani bayina da ɗan hurkun wanda aka taɓa hurkun halitta a gama da har na ƙarshen halitta da mutum kuma da aljani gaba ɗaya a ce gaba ɗaya mutum gaba ɗaya gaba ɗaya ɗan hurkun mun za ƙarshe a ce tsoron Allah ku aji mun tsoron Allah ma malaka jibril annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kowa kamar jibril zani kowa kamar jibril ne duk duniya kan warko yace yin haka ku zaman to haka yace ku fara kowa cikin mulkin Allah ba ba abin kuma Allah yana ce ka tsoron Allah Allah kawa an ga kawa yace haka Allah yace idan za ku zamanto da mutuncin ku da aljani dan farko da karshe ku zamanto ajibon dai kowa shekantaka fajiri sai mutum sai iblis kowa kamar jiki duk duniya ita yin hakan bai rage kunya a mulki na gaji fa'in na ma yi a amaluku shi hada famu wata da khairan fali hamdulillah kuma da zarga falal mun da nafsa yace da haka kuku da mun komi yace aikin da kuka yi ne ake ididdigewa ake rubuta wanda yaga alkhairi ma Allah godiya da ya maka san ake alkhairi wanda ya san alkhairi to kai zai kwa zai kai shi kanshi lakin Allah din kai ta kanka a cikin mata hausa don da ta gargar kanshi wanda ya tsaya makan shi shi ne Allah ya ce wala ta zuwa ta zuwa ukura Allah ya ce bai kama kenan kowa ta kashe da haka Allah bai kama wata laihi bai kama wata laihi da laifin wata Allah bai kama ka da laifin baban ka kawuri ne a ga Ibrahim da baban shi ko ga Nuhu da ɗan shi baban shi baban shi annabi Allah ne kowa ta kashe ta kowa ta kashe ba Allah bai kama da laifin wani ya ce sun ila rabbikun marjikun kuma gaba ɗaya bayi zuwa ne ga ubangiji ne makomo kun so ba dole da mai imani da mara imanin dai makoma zuwa ga Allah take kuma fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma za ku ji a can za a yi lissafi an ce nan duniya aiki ake can gobe ake lissafi e duniya gidan lissafi ne gidan aiki ne lahira ba aiki kai lissafi kura Allah zai ba kowa dole ka je ka so ko baka so ba kuma da masu hisabin rayuwar da kai a duniya za ma hisabin ta sai sai na da ke cewa lau anna idza mitna turkna تكلمت حتى بكل حين ولكن إذا متنا وإذنا وما إذا متنا كل شيء yake cewa mu- inda har muka mutu barin mu za a yi da mutuwa hutu in ji kawo ne ya ce an ƙare shi mutuwa ya ƙare jiki shi ke mata shi ya ce inda har za a bamu da an ƙare to ta damu za a yi muka mutu kuma bayan an ta damu za a bincike mu duk abin da muka aikata gaba sai ta rage da mutu Allah shaida mu ya ce Allah ila rabbikum marjikum zuwa ga ubangijinku makoma ku take fa yunabbikum bima kuntum ta'malun ya ba ku labarin duk abin da kuka aikata a duniya kuma shi Allah innahu shi Allah alimun bi zati sudur ba da ke daban ba a zuciyarka a zuciya Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka ba ba ake ka ba abin da baka yi ba yake zuciyarka ma Allah ya san da shi ba labarin aikata kenan za a mai da ku zuwa ga alimul ghaib wa shahada can za a koma wanda ba ya kai labari ba san komi dama gaban shi akai wannan kurin da zama lafu shi da shi da adam a cikin tafi gaddama na adam gaddama shi mutum sakon amma shi adam ya kata ya mai zama lafi ba gadi amma gaddama mutum ya tare gaddama karshe wajen kun hadin mutum a kiyama za ta shi yi gaddama ga mala'ikun har kasa ya ce shi bai zama kurin Allah ka ta ce baka zalunci to ne bai da kowa ba ba ka zama shaida ita jikina shi ne bai da kowa ba gaddama bai da kowa ba har mala'ikun bai da kowa ba har kasar gaba daya ce shi bai da ba Allah ka tabbata da jikin kuma ina kuwa ba yake na to Allah ce to Allah yanzu ya ba kuma jikin shi sai mun jiki bai kariya kama ba ta kariya ku shi a shi a wata ne shi wai shi yake yi kasan magana ba bai shi tsammanin shi tunda azaba za a mushi kenan gaban shi ba za su azaba ba dole kare kanta dole gaba ta kare kanta daga azabar Allah aka barka shi sai yake tsammana kaza Allah ce to gaba ta mana to kuma gaba kowace za ta gode kaza aka yi wanda ce eh haka ne sai shaida da kanu hannun shaida ya waɗe ka zaka da abin da aka yi kuma da ce da mutan gudu girgima ce tun da mutan gudu da gudu girgima ce ba ka da shike nan da mun gudu da kare ya she kuma babban mutum da kware haka suka sai mutum annabi ya ba labari kenan mutum ka gama da har kiyama ya ka dama shi da Allah ka sai isa shaida kuma ba dan Allah bai bukata ya kame labarin ka Allah sai kun da abin da ke alama gaban shi da kuma haka Allah tsara kayan shi kurum ya ce kenan Allah shi ne alimun bi za ta sudur masani da ta cikin kirji ma Allah ta gaba wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Allah ce wa idza masal insana durun da arafahu ana hudun halin mutum butulu kafu mara imani jinsi na mutum kafu yace idan wani abu na cutarwa ya same shi imma a jiki imma a duk yana wani wata matsala da arafahu kaga adda Allah ta wuzulu ay marid suna Allah ta Allah Allah kaza Allah kaza Allah ita kawai suna Allah ya yada ya tsoro ko Allah amma karshe da ta summa ya za ka wani wani himata mil wannan bala'in da ya shiga yake neman agajin Allah dan Allah ya canza wannan bala'in da fadala ta musamman da wata ni'ima daga wajen Allah da Allah ne Allah ya canza wannan bala'in zuwa ga zuwa ga ni'ima kudi ne babu sun suka samu lahiya babu samu lahiya wannan bala'in Allah hudda shi yanzu shi wannan mutum nasiya ma kana da ilaihi kabal irin da yadda kuma ga Allah ne himan ta da Allah kuma eh waje ala lillahi andada yanzu kuma kuma ya kira mun Allah bayan da zan saba ya malaiya himan ce da da ta baci Allah kadai kuma iya daga cikin hujja ko dalili da ikrama bin abi jahl wanda da ya samu da kamta gaba da ya cikin ya cikin kuma dodon musulunci da abu jahl ikrama farko iya cikin wannan abin da sace ko muga musulunci lokacin da zai tsere shi garin annabi ya zo maka kuma mai wantan kuma daga gabar manzana baiwa tsere ya cikin jirgin ya yi iya jirgin ya tambar tambal sai fara kiran lata da wasa sai su mamata mamata su kai kai kai annan ba kiran kwanan Allah kaji ya kira su ce kan jam kaga jan bala'i aka ce ban halba kiran kowa sai Allah ya ce to ka ce amma kiran kowa ne Allah da suka hana su to shine gaskiya kenan idan a halin bala'i ba a kira ku mai halin ba su ba wannan bai ma Allah kawai da su in kuwa har haka ne duk wannan zan koma in bi Muhammad man da ga ida ba ya kaza da ana neman shi ba za mu wata amma dawo ya tsaya da rabu kiriya kuma mishi mutum da zama kuma da kin zalunci daga baya ya to ga kira su ta baki sun san ta baki Allah kuma dan shi aka tayyau ka za ka jarraba haka dai ya kuma sun kare ana tausi duka Allah ko ga shi ka je ɗaya cikin su bai lafiya ɗaya ne ka gan shi ka ce shehu ya koro sauki ka gan kalin zai maka ka ce shehu ya koro sauki wallahi ya sai yawan mun gaba ya san kalina ya san ya ce ba sai shi koro ko ka je ka gaba gani duk mazauna rigimai a su ana tausirin zai ce shehu ana tausirin wane ne ka je ba su ka ce allah ta shehu ya koro sauki shehu ya baka lahiya wallahi san baiwa ya yi imani baiwa ya allah koro sauki allah koro sauki allah koro sauki haba za ka mutum ya shiga zai shiga ka ji koram yana wayala wayala wayala wayala wayala ka ji koram sai ka mutum ya kuma wayo Allah zai iya shiga zaka ba amma ka ji koram sai har wayo Allah wayo Allah da Allah zikira haka ka tafiya mu zikira in da bace kodin sai Allah haka ya kamata ka san Allah ko na hali halin da halin ya Allah koram yace kenan halin mutum in ya shiga matsala addu'a kuma idan Allah ya warware wani matsala ta koma ni'ima da shi ma kana dole ba sai manta da irin kirin da yake ma Allah wajen Allah na ya zo ya gama Allah da wani yudin da an sabi don ya ci gaba da ma'ana barin hanyar Allah da abin da ɗan tafiyini da mata tafiyini ya kuma kawo shi a daga cikin da Allah ce mai wani halin ƙuri ta mata a bikufirin kalila ka ɗan more ka ɗan ji daɗi dalilin wannan kafirce ma domin kiran wani da kafirci ne ka ji daɗi ka ɗan more ɗan lokaci ne kaɗan ka yi rayuwa ta duniya in naka min ashabin na kai dai ɗan wuta ne ko da ƙarshe الله شهيد نغنى كما تمسى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ان وكم من باون الله wanda yake tunus sashin addu'o'in ku Allahumma shi muraji Allahumma shi muraji Allahumma shi muraji Allahumma afi Allahumma afi shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد من عوات الله بشر دك مثلا دك مثلا الله باك ولا هي الله باك لا هي بس مو لازم كفاره ابو تعالى لا هي الله كما مثلا مثلا الله باك لا هي وتتم ان تسلك وتامس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته